إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara saki mu a markazu ahadu sunna wal jama'a wanda ke ngol karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna talata 28 ga wata na rajab hijira shekara 438 wanda ya dace da 25 ga wata na hudu shekara 2017 yau insha Allah za mu yi darasi na 103 a wannan littayi alwajiz fi fiki sunnati wal kitab al-aziz darasi na ɗari da uku sha lahu za muna cikin irin abin da ya kamata a wa amarya in ango ya shiga wajen amarya abin da ya dace ya yi mun kare bayanin na lallabal amarya lallashin amarya da kawo mata wani abin sha ko wani abinci kamar da yawa kana ga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam a lokacin kai mai aisha radiyallahu anha ita take ba da labarin abin da aka yi ya an bata an meka mata yan madara wanda da hatta yi dan kumya na amsar wannan madara asma bin tezi ta kyare ta ta amshi wannan madara kuma mun yi magana a sati da ya gabata cikin wata ruwa ya kawo bayan ita tasha annan salama ya meka wa ita asama ta sha ya meka aka meka ma sauran mata waɗanda suke wurin suka ce a su ba sa bukata ci a la ta jama'an ju'an wa kadaban kakku gama ƙarya kakku gama yunwa da ƙarya kuna so ku ci baka so nan dai kagadin dai abin na dan tattaunawa wanda kalkashin wannan bayani na maganar gabatar da amarya a gidan ango ya karantar da mu da cewa a ce ba laihi ba ne ba a raka amarya gidan ango aje har angon ya zo duk ba laihi ba ne ba takwan abarta da ango illa a cikin wani ya magana a sati da ya gabata kan ai akwai kuma magana yan raka ango ko wanda ake yan mata amarya idan nan al'adunmu akan yi wata al'ada ta yan mata amarya da abokan ango wannan ya kai kowa san irin mu'amala da ake ta irin sakarci ma da yake wakana game da yan matan amarya da abokan ango wannan ba ana wannan wannan al'ada ce kuma mummuna kuma mununta wannan na yan mata amarya da abokan ango abin da yake wakana balle a wannan zamani wanda hatta kai wa ana huta a huta ba wani lokaci wani wuri na yawo daban na musamman na a doki yan mata amarya a huta da su wani iya cikin mummunan al'ada wanda yawa jaba ga waliyan al'amari su yi hankali da ɗiyansu a lokacin arme akwai lalaci da yake wakana na tarbiyya na haɗa daga tarbiyya a doki ɗiya abokan ango su huta da su wani wuri wanda kuma an san abu da yawa yana wakana na ɓanna a wannan wuri wannan wajibi ga dukkan mu suke waliyan al'amari su kula da diyansu wajen wannan mummunan al'ada ta ɗaukan diyansu da sunan gororin amarya da abokan ango Allah kiyaye yanzu abinda za mu tashi cikin abinda ake ma amarya an shigo da ita gina a cikin darasinmu na 103 sai ce wa yambari an nada yadahu ala muqaddamati rasiha wa yusammi Allah ta'ala wa yad'u bil baraka wa yaqulu ma jaa fi qawli sallallahu alaihi wasallam idza tazawwaja ahadukum mar'atan aw ishtara khadiman فليأخذ بناسيتها وليسمي الله عز وجل وليدع بالبركة وليقل اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما جبلتها عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه wannan abin da yake farkon babanmu iya magana cewa wa yambagi kenan abin da ya dace ya kamata a yi shi ango ake magana abin da ya kamata ya ma amarya an yada yadahu ala muqaddimati rasiya ya ɗora hannun shi akan goshinta ya ɗora hannun shi kan goshin amarya wa yusammi Allah ta'ala yayi bismillah mana ya ambaci Allah kuma wa yad'u bil barka ya nemi riki Allah albarka ta wannan amarya da aka kamishi ga abin da zai faɗa yace wa yaqulu ma jaa fi qawli sallallahu alaihi wasallam yahuda abin da yazo cikin fadar annabi sallallahu alaihi wasallam iya cewa idza tazawwaja ahadukum mar'atan idan dayan ku ya armi wata mata idan ka armi mace yace falyakhudh aw ishtara abin da yasa na samu matsala ban rike ba lokacin da muka dan ina bin lokacin ne kan mu kara kan awa guda shi nake diba lokacin da muka fara ina ga mun ta shi muka fara ko mun ta mana yanzu sha hudu ne ko yawa kenan idan aka kawo yace amarya falyakhudh bi nasiyati ya dora hannun shi akan gaban gashinta gaban goshinta wa lisamillah azza wajalla ya ambaci Allah mai girma da buwa ya bismillah wale da bil barka roki Allah da neman albarka wannan mata wale kul ga abin da zai faɗa Allahumma inni as'aluka min khairiha wa khairi ma jabalta alai wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma jabalta alai ma'ana addu'ar Allahumma ya Allah inni as'aluka min khairiha ina roƙonka daga alkhairin wannan mata wa khairi ma jabalta alai da alkhairin da ka halicce ta akan shi wa a'udhu bika min sharriha ina neman tsari a wajenka daga sharrin wannan mata an shan ita kuma sharrin ma jabalta da da sharrin da ka halice ta akan shi Allah ka kare mu wannan cikin addu'a da ake aka amarya za a ɗora hannu akan goshin amarya a mata wannan addu'a yace wa yustahabu lahuma an yusalliya raka'atayn ma'an kuma ana so da ango da amarya su yi sallah tare ko da ba taɓa limanci ba ka zama liman na musamman ko da ba taɓa limanci ba za ka zama liman ku yi sallah tare za ku sallaci raka'a biyu raka'a biyu ba ce da dogon na filoli ba kudin raka'a biyu aka ce ya ce li annahu manqulu an salaf wannan magana raka'a biyu da amarya an samo ta daga magabata na kwarai wafi a cikin wannan mas'ala akwai asarani asar biyu na sahabbai al'awwal asar na harko ana bi sa'id maula abi usaid qal tazawwajtu ana tazawwajtu wa ana mamluk فدعوت نفرا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم ابن مسعود وابو ذر وحذيفه قال واقيمت الصلاه قال فذهب أبو ذر ليتقدم فقالوا إليك قال أو كذلك قالوا نعم قال فتقدمت بهم وأنا عبد مملوك وعلموني فقالوا إذا دخل عليك أهلك فسل ركعتين ثم سل الله من خير ما دخل عليك وتعوذ به من شره ثم شأنك وشأن أهلك wannan ruwaya ibn abi shayba haka cin adab zafaf na albani ya tabbatar da wannan ruwaya yace wannan asar na abi sa'id maula abi usaid ya ce ta zawash wani mauluka na arme a lokacin da ina bawa wanda aka mallaka kiran bai sami yanci ba wannan lokaci duk daga baya ya zama toda ya ce na yi wannan arme ina bawa fada'autu na fara min asir bin zalama sai na kirawo wasu daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin sahabban da na kirawo akwai abdullahi bin mas'ud akwai abu zar akwai huzaifa don sahabbai sanannu ne guda uku shararu ya ce wa kimanta sallah lokacin sallah kenan ya aka tada sallah qal fa zahaba abu zar da takaddam sai abu zar zai shiga bahar sallah faƙaru da suka ci a ilek kai kamata mana shi usaid kenan shi abu sa'id shiga na ce a waka zalik haka ne ni zai shiga iya ga shi matsayin shi na bawa wanda mai mai sabon kuma ya shiga ya limanci ƙalu na suka ce eh haka ne ka shiga ƙalafa kuma a gidan shi ya ce fatakaddamtu bihim na shiga gaban waɗannan manya-manyan sahabbai wa ana abdun mamaluk ina matsayin bawa da aka mallaka na ina magana masu cewa bawa bai limanci na akwai raddi gare su ko ture magana bawa bai limanci inda shine akara a musulunci inda bawa ya san karatu makaranci ne zai limanci ba ruwan sallah da wancan magana bauta zai sallah kaman kowa zai limanci kuma iya daga cikin hujojin da ake kawo kawai ya ce kaga dai sibin musa'ud su abu zar ga jami'in manyan makaranta sabai kuma masannin sabai amma shi suka sa gaba ya musu ba haka ma bane shakon sabai ma bawon da aka sa malimanci na musamman aka sa su a cikin madina a wasu wurare kun bayi ne akan wani ko a ce don su masu yawon hasana ce ma an maula ma bai ya ce wa allamuni suka karantar da ni bayan ya sallar ya ce faƙalu suka ce mini idza dakhala alayka ahluk in iyalanka sun shigo amarya ta shigo kenan fa salli rak'atayn kai salla raka'a biyu summa salli lillahi min khairin ma dakhala alayka kuma ka roki Allah ya baka alkhairin abin da aka sanyo maka na amarya wa ta'awwadh bihi min sharri kuma ka nemi tsarin Allah ya kare ka daga sharrin wannan abin da aka maka na amarya summa sha'anuk wa sha'anu ahlik kuma daga baya sai ka shiga harkaka da kai da iyalanka kenan ko abin za ka yi na mu'amala kuma na kai wannan asarkin a ce asar biyu ne ko na asarkin mai soka maka na hujjar yin sallah raka'a biyu da amarya da ango shi ne soka maka sallah raka'a biyu da amarya da ango asar ya zo guda biyu ya kama wannan kuma zai kama ka na biyu الثاني عن شقيق قال جاء رجل يقال له أبو, جري أبو, أبو حريز فقال إني تزوجت جارية شابة بكرا معنا وإني أخاف أن تفركني فقال عبد الله يعني ابن مسعود إن الإلف من الله والفرق من الشيطان يريد أن يكره عليكم ما أحل الله لكم فإذا أتتك فإذا أتتك فأمرها أن تصلي وراءك ركعتين زاد في رواية أخرى عن ابن مسعود وقل اللهم بارك لي في أهلي وبارك لي لهم فيا اللهم جمع بيننا ما جمعت بخير وفرق بيننا إذا فرقت إلى خير wannan ma dai ibn abi shaiba haka cikin adabu zafaf na albani ya tabbatar da wannan ruwaya ke cewa wani mutum ya zo ana mai suna abu haris yake cewa ya ce na yi arme jariyatin shaba na arme yarinya budurwa wa inni ya kafa an tafurka ne ina tsoron ta kyamace daga baya kasan iya latije ne amarya ka taƙiya yarinya taƙiya budurwa ce arama iya tsoron ta yi tawaye taƙiya daga baya ya ce faƙal abdullahi ibn mas'ud sai ya ce mashi innal ilfa min Allah samun haɗin kai abu ne daga Allah mai ƙauya mai ƙauya tsakanin kenan amarya da ango wal firka min shaitan qiyayya daga shaitani ne yuridu an yukarya alaikum ma halallahu lakum shedan yana kin ya iya mai shedan iya kin bai maka cewa iya so ya sa muku kin abinda Allah halitta muku shedan abinda so ke sa maka kyamar abinda Allah halitta maka da haka yace fa iza atatka idan matarka ta zo fa'amurha an tusalli wa ra'aka rak'atayn kama matarka umarni ta mai ta yi sallah raka'a bi a bayanka ka wannan ya kanta da wata fikihu cewa inda sallah ta kama ka da matarka kakka ɗauki hukumcin sallah mutum biyu da namiji zai tsaya da maka a'a matarka ba tsaya da maka baya take tsayawa kuma na san hadisi na ga wani malamin lokacin iya magana wa iya raddi ana cewa mace ba ta tsaya mace tsaya da maka ga annabi ya ce a maganar mace daban namiji daban wancan tsayawa a dama namiji ne mace a baya take ya ce matakka ta tsaya a bayanka wai sallah raka abu wata ruwaya wa shi ito fi ruwatin zada fi ruwatin ukhra wata ruwaya anan wata nafasi kun tsaya kun sallah raka abu kadai amma wata ruwaya he kawo a irin addu'ar da za'i sai ce zada fi ruwatin ukhra an ibn mas'ud a wata ruwaya sai ya ƙari ita ma ruwa daga abdullahi bin mas'ud ya ce wa kul kenan bayan sallah raka'a biyu ga addu'a da zakai allahumma barik li fi ahli barik li lahum fiya Allah kaman albarka cikin iyalaina wa barik lahum fiya kuma kaman mana kaman albarka a cikin su ni kaman albarka su kaman mana kai albarka kaman albarka cikin iyalaina su kuma kaman sa albarka game da zaman mu Allah ma jama'a bainana ma jama'atu bi khair Allah ka hada tsakanin ni tsakanina da iyalaina mutaka ka hada mu ka hada mu alkhairi wa farqa bainana in rabuwa ta kama to kuma idza farqat in zaka raba mu shi ma ila alkhair kenan ka raba mu zuwa alkhairi kenan zaman to din zaman ne me zaman alkhairi in rabuwa ta kama ma zaman to rabuwa ce ta alkhairi ta alkhairi wannan cikin addu'o'i da ake yi in aka kawo amarya wannan maganar sallah daban magana ta kuma wannan addu'a don kaka ce wacce addu'a daban akwai ta waccan addu'a ta harko ba ta bukata ko da an gata ba maganar ma ka hayan sallah kana mata ita kuma wannan bayan an sallah ne kina kana da zaɓi duka za ka gama waccan za ka tsaya din da wannan abin da ya wakana ne ake wa amarya in aka zo da ita a gidan ango illa karin waccan ta harko wancan ta harko hadisin zahiri ne marfu'i ne wannan kuma makufi ne ga wannan sabon shine kenan karin abin kana ɗauka wancan kuma ta wannan yana karantar da mu da mas'ala ta kenan yin addu'ar ta magana ta lafazin addu'a ba ɗaya bane ba kamar yadda yake addu'a da ake ta maganar ango ta ya zo ruwa ta inganta annabi ya wani addu'a irin hadisin jabir barakallahu lak kurin kadai barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wajen bane wajen bane kun fi khair wannan shi ma yazo ya tabbata haka na na na magana da muka yi na magana ta sati da gabata ta ala khairin wa baraka wa ala khair ta'irin ko da muka yi na magana wata hadisin Aisha wanda suka mata addu'a na akan na yakace na Allah albarka kuma ya zamanto akan khair ta'ir kenan ne kan da mun lafazi daban-daban wanda sun inganta na yin addu'a daban-daban ga ango ga amarya babban dai gurin cewa gurin yin addu'a ta albarka gare su Allah ya musu albarka mana ya albarka cikin abin za a samu a gaba ita kuma wannan kenan ta tsakanin ango da amarya ne sai ya ce yawwa ya ce wa yambaki an ya kula hinna jami'a kuma nan ga addu'a ita kuma ba ta amarya bace kadai addu'a ce ta yau da kullum ta tsakanin mu'amalar mace da namiji wanda iyaka ta kai musulunci ana ba yaro garkuwa ga shaidan kahima zo duniya a dace mai muhimmancin gaske wanda ya musulmi ya lazimce ta saboda tana ba yaro kariya ga sharrin shaidani kahima zo duniya ka sha wahala da shi ya ce wa yan bagi an ya kudin hini jami'a ya kamata mutum ya wani addu'a lokacin da zai kwanta da mace bismillahi allahumma jannibna shaitan wa jannibi shaitan ma razaqtana eh allahumma kenan kai bismillahi allahumma jannibi shaitan Allah ka nisantar da mu daga shaitan kuma wa jannibi shaitan ma razaqtana ka nisantar da shaitan akan abin da ka arzuta mu kenan ka kiyaye shi daga sharrin shaitani wannan kaga me yake cewa kama yaron addu'a tun kafin zo duniya ya Allah kenan Allahumma jannibna shi Allah ka nisanta da mu ka shedani kenan kai da mata wa jannibu shaytan ma razaqatana ka nisantar da shaydan akan abin da ka arzuta mu sai annabi sallallahu alaihi wasallam cewa wannan ruwaya bukhari ya kata muslim ya kata sunan ashabu sunan sun kawo ta duka wannan guda hukun abu dawud tirmidhi ibn majah kenan ya ce fa'in kudiya bai na huma waladun labe duru shaitan abadan in Allah ya kaddara samun ɗa a wannan kwanciya shaidani bai iya cutar da shi a abada daga mahimmancinta kirin ba da kariya ga yaron da zai zo ka hanyar su duniya ka nemi kariya wajen Allah a nan wasu mai cikin manzana ce in dai kakan zauna addu'a lokacin zuwa iyalai in Allah zai kaddara saduwa zai kaddara ɗa a wannan kwanciyar Allah ya ce annabi ke taka lami durhu shaɗan abadan ha abadan shaɗan bai cutar da shi a wannan shi nake na kamata mutum ya lazimta wannan addu'ar ya yi kokarin ajiye hankalin shi da yin wannan addu'a kayan zuwa wajen iyalai wannan shi ne cikin abin da a za addu'ar da nake so nan ka ta aisha ta ce da aka kawo ta irin addu'ar suka mata alal khairu wal baraka wa ala khairu ta'ir aka ita magana daban ce kaga lafazin daban ne kuma duka addu'a ce ta ango ga amarya kinan do'in daban-daban lafazi daban-daban ya zo ba kaidi bane kan lafazi guda ne kadai ba da kowanne kuma tabbata mun karanta a satin da ya gabata lafazza daban-daban shi dai babban almuhim yin addu'a ga albarka ga wannan arma lafazin ya zo marfu ya zo mawqufi kinan nan kuma ta saduwa ce in kai insha Allah wannan abu ne kuma ruwaya ce muttafaqun alaiha kuma bayan Buhari Muslim haka sauran wurare ta zo ke wani shi ne cikin abin da ya kamata ga ango ga amarya wuta da cewa wannan ba ta ta kullum ce ta wannan din zaman duniya na mace da miji in yi haka insha Allah Allah zai ba iyalanka kariya kuma kai ma da farko kai kanka da makariya kai shiga lamarinka da Allahumma jannibna shaitan ta bayan bismillah Allahumma jannibna shaitan bismillah Allah ka nisantar da ni ga shaitan mana da ni da ita kuma jannibna shaitan mara zanta ka nisantar da shaitan akan abin da ka arzuta mu wannan akwai masala akan samu wani kidiman me wani mabaru shi addini ta samu mata ta sa addini ita ma za ta yi idan mun namiji bai ta mata za ta iya yi tun da adace daga ta neman kariya ga tsakanin su kowa mace za ta iya yi namijin bai ba tana iya yi ta kanta din da abin da ya da alaka da miji da mata kuma da abin da za a samu kina mata ma suna iya hakan haka sai ya ce wa juzu an yi atiya fi ƙubiliya min aijihatin sha min khalfiya aw min amamiya liƙaunin lahi ta'ala nisa'ukum harsu lakum fatuwa sakum an nashi ito in wannan zama shiga wani masala a duniya an ka ce kumiya annabi ƙarshe ne annabi mai kumiya ne ya kai kumiya kuma don mai yana kawo na wani kawai a ce a wannan akwai kumiya annabi ya kawo kumiya wannan za mu karanta za mu karanta ayar qur'ayin da nasan hadisi ka kai mamaki karanta za yanda abin yazo eh za karanta shi yanda yazo kaga ce ana ayar shin kuma bai kamata ba kuma kunyawa kaga annabi kuma dan abin da yazo aka zawo da shi yace in wani abu ne na shari'a mutum za ana kunya ba hodi ko kuma ta shiga wani hali ya shiga shakka ya za a yi ya shiga wani hali da ya sai ya bukata san abun amma wai an ce ba kuma ana hodi ba ana kuma ya hodi kuma shi kuma ya bukata abun kenan abin shi shari'a ko an gaya mutane ta bari alaka da shari'a ba magana kuma wajen hudu shi a nan magana da yake ya ce wa juzu an yi atiya fi kubiliya ya halitta ga namiji ya je ma matar cikin gaban ta farjinta wannan zo inda a cikin farji ne ya ce min ayi jiha sha'a daga duk inda ya zo ya so ya ce min halfiya daga bayanta ne amina amama ya kwada gabanta ne duka ya halitta kuma ya wannan magana لقول الله تعالى نساؤكم حرث لكم فتوسكم أن شئتم Allah ce matanku gonakanku ne ku je ma gona ta yadda kuka so ku shiga nan karin magana ne kuma za mu ga menene dalilin saukar aya saukar aya ta zo kan wannan mushkila ta saduwa kar za mu ga kissa dalilin da ya kawo sauka aya nan gaba insha Allah daga cikin ruwayoyin da suka wani mas'alar ya kawo ruwaya ta farko ruwa bukhari ya kawo muslim ya kawo sauran ashabu sunan ina abu da ibnu majah sun kawo ruwaya yace an jabir radiyallahu anhu qala kanat shi in karta ba ko yace da yace da kawai da Allah nisa'ukum harsul lakum matanku gonakanku ne fa'atu harsakum annashitum ku je ma gonaku ta yanda kuka so sai yace ai kaifa shi'tum muqbilatan wa mudbiratan din yanda ka so daga gaba ko daga baya an jabir radiyallahu anhu qala كانت اليهود تقول إذا أتى الرجل مرأته من دبرها في قبلها كان الولد أحول فنزلت نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم النشيط دكتين سبب النزول جابر كي تشوى يهودا سنة وتم غنر تشوى إذا أتى الرجل مرأته من دبرها في قبلها إذا متن يجوى ما تشوى daga baya amma cikin farjinta an na da dubar wanka ci ba duk da cewa cikin farjinta ya je an aka samu ɗa ya suke cewa kanin walid ahwal ai ɗan zai zama to mai helle helle ma ce ganin gora ko don yawa kwasu kallon musan helle ba helle ganin gora wani ido ke ɗan juyawa haka haka faɗi suke ba gaskiya ba ne kaka ɗauki abin haka ne a su suke faɗin haka yahudawa kan shi ne ma aka sabkar da wannan aya ta kore maganan wannan cewa wannan maganan matarka kamar gona ce ta ko ina ka so ka shiga ba wani matsala komi kenan ba gaskiya bane isa ta gaba an ibn abbas qal kana al-hadd al-hayy min al-ansar wa hum ahli wathan ma hadd al-hayy min yahud wa hum ahli kitab wa kanu yarawna lahum fadala alaihim fil ilm فقالوا يقتدون بكثير من فعلهم a dai makarantar amina abinda ibn abbas ke cewa iya faɗin halin madina a wancan zamani gurub gurce unguwa unguwa ce akwai yahudawa akwai muhajirai akwai ansar akwai kai akwai ƙwarishawa da kika magana irin mutanen ƙwarish ya ce wannan unguwa ta ansar asalinsu wa mu'ahal watan mutane masu bata gumaka ne ma hadal hay min yahud suna tare da wannan yahudawa tare suke da wannan kamar wannan makwabta nasu na wani unguwa ta yahudawa su wannan yahudawa ahli kitab ne tun da ahli kitab su gudun masu bata gumaka ne ai bata gumaki bai da tayi dan rudu ne bai da madogara shi sama yace to su wa'annan ansar duk da cewa su masu fata gumaka ne amma wa kanu ya rauna lahum fadalan alaihim fil ilm suna ga wa'annan yahudawa sun hisa matsayi na ilimi tunda su suna da aiki da wani tare daga wajen Allah sun san da yahudawa sun hisa ilimi to dalilin haka fa kanu yaqtaduna bi kathirin min fi'lihim sai suke koyi da yawa suka yi koyi da yahudawa duk da su masu fata gumaka ne amma akwai abu da yawa suna koyan al'adu na yahudawa suna koyi da su ya ce wa kada min ahli ahli kitab daga cikin al'amarin ahli kitab al'adarsu Allah ya atun nisa illa ala harf ba sa zuwa wajen matansu sai ta gehi suna gice-gice suke duk da imam khattabi ta ce tana ɗaukar ala harf ta kafiya ɗaya haka imam khattabi cikin ina ga an ma'budu ne ka magana iya ga cewa ana nin to ko a ɗauka da zahirin kalmar kenan ta magana gehi ba a kwanta ba ka tage gice-gice wa zalika astar mata kullum mar'a suna ga wannan shi ya yi zama sutura ko kare mace ya yi zama abin kumi da sauransu haka suke al'adarsu su wa'annan alkitab kan haka sun wai hudawa ya suka ɗauka kai bai hudawa an sa ya suka ɗauki wani al'ada ta mace ya dai ta gice-gice yace fakana hadal hay min al ansar ad akhadhu bidhalika min fi'lihim kenan he wa'annan ansar kin masabata goma ka can da kai musulunci he suka dauki wannan al'ada ta yahudawa wa kana hadal hay min min quraish su kuma qurayshawa al'ada su yashrahuna nisa shar'an munkaran suna shimuda mata inda dai suke ake kyama ne suke so da suke da mata kurin kai su ruwa su magana gice gice suna shi da mata aka ce an asalin shar shara ne sa mana akan suna kan keta suna kwance da mata kwance da mana suna suna suna inkarin irin wannan aikin da qurayshawa ke yi wa yatallazazuna minhun min qabilatin wa mudbiratin musalqiyatin su qurayshawa ruwan su suna mu'amala da mata suna jin daɗi da mata da gaba ne da baya ne tana reren ne kurin su a ruwansu su kwanar shawa su kuma ansa da yahudawa layi ne ba'i amma kwanar shawa su da wani al'ada suna da wani al'ada su kwanar shawa ruwansu sai san zaujin matan su kwanar bangare ba ruwansu da bangare wani keɓance bangare kaza su kwanar shawa zai mace muhajiri kuma yanzu ya ce haka al'ada su take falamma qadimal muhajirun na madina lokacin da su nan musulmi muhajirai da suka zo madina tazawwaja rajulun minhum ma'at min ansar sai wani daga cikin muhajirai sai armo ta ba ansara fa dhahaba yasna'u biha dalika sai yake so ya mata irin da su shawa ke yi na kwantar da mace sai suke so ita su kuma ansar sun maki al'ada ta yahudawa mata su ba saba ba ba haka na so a wajen su abin kini abin inkari ne sai wani muhajiri ya nema yawa matar shi amarya da aka kawo irin abin da suke yi cikin al'adunsa na ƙureshawa fa an karatu alai ta ci a'a ba ta yadda ba eh ta ki wakalar ta ci a'a inna ma kunna nuta ala harf amu ya take yi ya gice gice ba abin ba musamman kwanan kwancin ba ita ba ta kwanta ba kenan ta yi raidan ba ta yi ba misali ba ta yi ba ta ce su yi akan gice fasana'a dalika wa illa fashtanibni in kana so ka yi da gehi in kuma ba haka ba to ka sake ni ta kuma ta abinci ba su a wajen abin abin musu abin kare ne su kare sha a wajen su a wajen ansar ba a yi suna ke al'ada ta yahudawa kuma mace ya dai a gehi zuwa ta yi ranka kwanta ba ta yadda balle magana daga baya bisa aminci duk abin haka ta ce a ita kurba ta yadda ba sam ko ka ka yi yadda ake yi a garinmu ko ka sake ni ɗayan biyu kuna hatta shari'a maruhuma hal amarin ya yi ya kamari abin ya sama wannan hali wannan rigima fabalaka zalika rasulullah salama kai ta kai ta kai wa annabi sallallahu alaihi kai rigima ta kai annabi sallallahu alaihi wasallam kai manzo Allah samu labari ga rigima ta kabre tsakanin wani muhajir da wata ansara rigima ta kwanciya kashi ita ba ta yarda ba irin da ƙurashawa ke yi mace a kwance da reran ba ta yi ba sai dai a yi inda ake a garin maka a garin madina ansar suke yi na yahudawa ko suke ta annan sallallahu salama bai halitta shi ma ba umarni yake wa ma tuku annal hawa in huwa illa wahayin yuha bayan wannan kashe wannan rigima sai ga Allah sabka da alqur'ani sai qur'ani ya sarko shine fa anzalallahu azza wa jalla nisa'ukum harsun lakum fa'atu harsakum Allah shetu matanku kaman gonakanku ne ku je ma gonakanku ta inda kuka so ay muqbilatin wa mudbiratin wa mustalqiyatin ya'ni bidhalik mudi ala walad wannan ruwa ta akwai cikin Abu Dawud yace kenan wannan aya ma'anarta ku je ma gonakanku inda kuke so ma'anan maganar muqbilat ta gaba ne a mudubiratin daga baya ne mustarkiyatin tana reren ne duka dai ya ce ya'ani abin da ake ni zalika mawuzi alwalad ka je dai ta wajen samun da ma'ana kaka je madubara in dai cikin farji ne ta kone bangare allah bai kai ya baka dama an kashe wutar rigima ta tsakanin ansar da maganar muhajirai ta al'ada ta yahudawa ko ta ansar allah kashe wani rigima ta magana ba da heta hanya kaza za a je mata kin ta kowane bangare ta kasance ma iyalan shi ta yadda ya so ba wani kaidi inda cikin farji ne kuna magana kenan sai ya ce wa ya haruma alai an ya tiya fi duburiya amma an haramta mai zuwa wajen mace cikin dubura wurin kashi wurin kashi shi ma wannan magana da ya yi ga dalili ya ce liƙauli sallallahu alaihi wasallam man ata ha'idan aw mar'atan fi duburiha aw kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan ruwaya ma abu dawud tirmizi ibn majah sun rawaito ta cewa da ya magana an haramta maka zuwa wajen mace ta dubura yace dan fadar annabi sallallahu alaihi wasallama man ataha idan aw mar'atan fi dubura duk wanda yaje mace duk wanda yaje wajen mace mai haila ya sa da gangan aw mar'atan fi duburiha ko yaje mace a wurin kashi aw kahinan ko yaje wajen dan duba ta ce boka don shi adalci ba boka ba da kahin duk mai ba labarin gaibu shi da kahin kahin mu a ce boka sa hausa ke na hemi walki da kiri mai shi a kira da boka a kahin duk mai takbaya shi takawun takawunat duk mai baka labarin gaibu kudin shi da kahin wani wani ce arrafan illa wasu malamai in aka kawo kalmar kahina arrafan ya ɗauka ma'ana biyu kahin mai ba da labarin abin da zai zo a gaba araf wadda ke ba da labarin abin da aka yi baya wane ya yi ya sata ya gano barawa a wane ne yawa wani magani ga wani magani shaci araf wannan amma kalma kowace ta ɗaukan kowace kowace kalma ce guda biyu kowace ta ɗaukan wajen kowace in suka rabu kowace ta ɗaukan wajen kowace amma aka gama su ya ce a kahin mai ba da labarin abin da ya ce gaba araf mai labarin abin da amma duka dai a hausa mace ɗan duba kurin ko malam ne ko bokan ne wancan mai walki zai zai baka labarin abin da za a gaba za ka arme a ji a ga ya ce an ji an diba zan ji an ga malam ya ce ma kaka arme ta ba arziki ko ce ka arme ta mata ce mai arziki in ta sa'a in ta sa'a ba a kan arme ba ko za ka bulagoci bulaguran kakka yi bulaguran ba sa'a ko ce a ka yi bulaguran akwai sa'a ba ka ake ba amma mai suke don yaudara ya ce mata za a iskara ko shi wanda zai ta mai istikhara haka suke ta wani to amma ibzu sun istikhara ba labarin gaibu istikhara kurin ba Allah zabi da kan lamari zaka yi lamari ka ba Allah zabi kurin abinda yake alkhairi cikin lafazin addu'ar in alkhairi ne a yanzu ko a gaba Allah tabbatar da abin yazo cikin sauki an kun ba alkhairi a yanzu ko a gaba Allah bata abin shine kurin ka kama alkhairi da yake ba wani gani a mulki kaga kaza kuma wani bai ba wani shi kanshi mai istikhara bai ganin komi kuma baka iya ma wani ita da kaji ya ce ka je ka zama sahara to dan duba ne kaka sha wahala da kaji kai dan wai bana bana nan kowa gane ana wani bisa gane ba masu jin mu dan gaje wajen malami ka ce wa jama'a sahara na ɗaya dai ka kuskure ce wa jama'a sahara ba a yi kuma da gaje maka je ka dawo zai diba ga maka dan duba ne sai ka bi hukuncin dan duba kuma kai ka tuba ga Allah kenan ba a yi sahara ba a wani kenan ba da labarin kai ta ko ta hanya da aka yi a ce ƙura'a duk ƙura duk ɗaya ne me ya ce ƙura'a sai kamsa gaba a ce ƙura'a ce yake yayi tun da littayi ne za a nuna ki almajiri ya littayin ƙura'a nuna ki almajiri ya littayin ƙura'a an yi suna annabawa aka yi kamar hatimi haka aka yi wani tabulo tabulon da aka yi dukkan suna annabawa ne muhammad zakariya yaƙub wane ne ya ayub ta suna annabawa ne an ka samu ayub ya ce ya kan tafi ta gari hannunka ya yi bude maka ci dangula hannunka an ka dangula hannunka inda inda aka diba ina sunanka ina ka taba a ya taba ayuba kai kai kai kai akwai bala'i eh zaka shiga bala'i Allah zai maka da bala'i ka ta taba annabi ayuba an ka taba yaqub kai kai kai zaka maka bice zaka ta kukan bala'i kukan haka ake abuwa an ka taba yusuf zaka horin jini zaka samu mulki annabi yusuf ba haka ake ta ba qura'a kuma wani qura'a ka ce a an jima ana yin ta umar bin khattab tun umar umar ya iskulu ta ana yi umar idan ya kawo masu sai bulala su umar bulala su ke masu kura ya hana dan duba ce suna ce a annabi daniyalu yayi waye wannan annabi annabi Allah duk abin da annabi Allah dan sama labarin gaibu daban ne Allah annabi Allah ya bashi labarin gaibu amma duk me ba baka labarin gaibu kurin boka ne a takaice kakka da shi kun boka ne kuma cikin yan wa'an mamaki duka da taho maka kanin fikin malikiya ka dauka sun mukwata tunalil sai a shifa duka in su ka magana magana ridda kitabun ridda ya sa mana da ilmul ghaib da ne kaga sunan malikiya ne cikin abin da mutum mai ridda kufur musulmi musulmi ya kafurta sai a ce duk wanda ya da aure sanin gaibu in kace ka san kace ka san gaibu kai ka ridda amma a cikin fikin malikiya da'awar ilimin gaibu ridda ce kafurci ne magazin mutum ake shi kenan da ya dubo shi ya komi alƙalin ma amma shi ne limamin har juma'a kaga wannan an kasance ka kabi sallah haka bai wa limanci da shi ma babban bai cikin musulmi ma ya ridda aka ce a fikirin nan da yake karantawa a littafin da yake dakin shi an ce ya ridda ya hudu kaje ga musulunci amma har limanci zai da yake mutane ba su addini ba wani malami a radio ya magana a radio yake yi magana eh lalle lalle lalle alƙalama duba wannan haramun ce amma muna yi kuma ko ce amma ana gani kuma ga shirbi ne gaskiya ba kahurci ne duba kuran mutum mai neman imani ba ce ko da ake da ƙasa duk ɗaya ne ba sani ko da alƙalima ko da ake da alƙalima ce alƙalima ne duk ɗaya ne ko da alƙalima aka yi ta alƙalima kamar kalkirci ake nan aka mathematics ake yi a faɗo a yi divisa kaza a yi divisa kaza a samu ajinsu ne a samu an farkofar wannan haka shi kuma na ƙasa da ake haka ce kuma aka rayu ta ana ana yanzu ana ƙasa da kurin ana mutum ya kurtu kurtu kurtu kurtu wa in yazo in yazo tsalake ɗaya tsalake sai goge na biyu in tsalake na uku tsalake na gaba goge haka ce goge in ya in ya gida sha biyu in gida sha biyu yayi in yazo na ƙarshen misali dama rabi tura mun da aka yi sai ka tsalake ɗaya goge na biyu haka ake abin da ya saura a ƙarshe ɗaya ya saura biyu ya saura to akwai littafi da suke da shi sai a zo a ce ga yaba fasara tun da ya saura ya ce kaza kaza kaza kaza kaza haka ne ake da wani da mun koyo su da don musamman Allah sa kuna musan ƙarya ce amma duk sa da sa da mun koyo akan mun tsammanin gaskiya ne kuma a cikin koyo magana ƙarya ce magana ba abin da ake gani shirme ne kurin wallahi kurin ne maka tari ne wanda aka ce bai ce a da an arwa to la arwa ce arwa ce kurin da sa ana arwa an kai sa aka gaya mutum zama daidai shi kenan ka samu ka same shi kurin ana sa'a kuma suna karanta abubuwan na rayuwa su karanta na baku labarin nan dan uwa cikin wani akwai wanda ya shi kunnan shi wannan uwa dan duba sananne a nan garin ko a nan garin san shi shahararre a nan garin kan duba har daga nan mai zawa daga aka zawa wurin shi duba ya shahara ya samu kuɗi kuma shi ne mun kasance da musamman ya mun raddi aka gidan radio na kasance na shurara amma mun ce dan Allah ka sa radio kasance a cikin abin da ke cewa cha wallahi mal iliya wallahi ba abin da muke gani Allah ka ce ta ba maganin komi kuranta muna aiki da hankalin mutane ne mun karanta hankalin mutane kana ban labari abu da kamar labari da shi zan diba yanci eh kaza ne Allah ka ji kuma yace zan kama kamar musulman da har duba ce ina cikin dawon makaranta yace kai na ya zaki na hudu bayan gari ina kuta banza kur ina haka ina ga mutum shi ne zanen banza yace ina zaman ina wani zanen banza wasu suka zo ya muciya ashe sansa ya bace hasan muciya suka dawo a malam tunda kana duba abin duba mai a nubin duba sai kashe kana malam kashe kana duba ko ci abin yaba sai kashe kana yi kan kan mana ne to ce ku tsaya sai ta kai ce ne haka ne haka ne haka ne haka din ne ne ne ne ya ce ne ku yi nan Allah ya ce hirta ku yi nan ta kurin wani katari ku ka san sanga musan sa wurin shi ke na ka zo aka ban kuɗi aka ban to ya ce to haka ne da ya ce wallahi daga ce daga na har dubaji kira ta kace ba ganin komai kun shirme ne kurin shi na aka ce da aka ce dan dan arwa to arwa ce kurin ka tari ne kira duk wanda ya je ma wajen boka dan ba da sa'a kuma ka gaska fa saddaka bi aqulu ka gaskanta abin da ya wadi to ka kafa cin alqur'ani war ka fara ka kafar bi muhammad muhammadin ka kafa cin abin da asakon muhammad me qur'ani kenan duk wanda ya je ya yarda to na akwai ruwa ta kawo zuwan wajen ma dan duba ba gaskanta ba ka je ma ka tambaye shi ba a san sallata kwana abin ka sallata kwana ba san sallata ka sallata kwana a banza duk wanda je dan duba ya je ma iya da a san sallata kwana arba'in eh kwana abin ba su sallar shi sai ya kwana abin ya sallar banza ka je ma kurin ba ka yarda ma ka san an shaka an yaka abun an yi labarin haka ne kuwa ka je ma ka tambaye shi za ka rinsa sallata kwana arba'in annabi ce dan annabi ce ba karbata ba karbar sallata kwana arba'in za ka yi ba sallar kan sallar banza to ka gani ina dini kenan kuma ina kuma kai da kuma ka wuce shi a takaice dai mutane mai hankali don abu na yau da kullum ya zama to al'ada ta mutane balle mata da wanda suke san addini ba ji suke haka ne in ma da mai zo in ba ya ba labarin gaiwa ba bai hurin jini in kana zuwa ana taruwa to ya ba labarin gaiwa ko kada ce zai in ma ka bai samu bai samu kiliya shi yasa suke haka nan yanzu dai nan mun ji nassin da ya haramta zuwa wajen mace a dubara ya kama gana ƙari zuwa wajen mace da haila an ka halitta kuma zuwa wajen boka ka yarda duk wani abin kafirci nan magana kafirci zuwa wajen mai haila zuwa a dubura in dai ka halitta kafirci ne illa ce mutum ba halitta bai daban ko magana ya kurin sha'awa ta yi ƙarshen shi wannan akwai magana haka fara za a yi ta wanda ya kasa hakurin sha'awa ya je mace mai haila akwai kafara ta dinar ko nusfi dinar ko wannan bayani ya gabata amma mutum ya halitta ko nakin ka kaurta sai ya ce wa yanbaghi lahuma an yanwiya bi nikahihima ifafa nafsihima wa insanihima min alwuqu fi ma harama Allah alaihima yace ya kamata ga masu armi guda biyu miji da mace da miji da mata ya kamata su yi niyyar arme da za su yi ifafa nafsihima su yi arme ne da niyyar kame kansu wa insanihima da katankance kansu min alwuqu fi ma harama Allah alaihima dan kasa abkawa abinda Allah ya haramta na zina kenan ka yi da wannan niyya shi da kai samun alƙawalin Allah na cikin amda da muke rantsuwa da Allah cewa Allah ya ɗoma kanshi in dai mutum ya arme dan kame kanshi Allah zai taimaka mishi eh Allah zai taimaka duk wanda ya arme dan ne kame kanshi to kenan kai da wannan munwa to wanda idan aka yi arme da wannan munwa ta kame kame kai na gudun hadawa cikin abin da Allah ya haramta fa innahu tukutabu mubada'atuhuma sadaqatan lahuma za a rubuta musu almubada'a na mubada'atuhuma ma'ana jima'i kenan saduwa ma da zaka yi za a baka ladan kaman kai sadaka ka je ka biya bukata ka ta sha'awa kuma a baka lada na sadaka kuma ga hujja ba ka yi magana ba ya karuwa da imam muslim ya rubuto haka ibn majah yace li hadisi abi dhar radiyallahu anhu أن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون إن بكل تسبيحة صدقة وبكل كبيرة صدقة وبكل تهليلة صدقة وبكل تحميدة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة وفي بدء أحدكم صدقة قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر قال أرأيتم لو ودع في حرام أكان عليه وزر فكذلك إذا ودع في الحلال كان له أجر abin da ya kawo hujja wannan maganar idan mutum ya jama iyalan shi akan na saduwa za a ba shi ladan sadaka ruwa yadda abu zar ya ruto yana cewa an nasa wasu mutane daga cikin sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam cikin sahabbai suka cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasul ya annabi ya manzon Allah zahaba ahlu dusur bil ujur nan kenan kenan masu karamin karhi ne suka yi jaje cewa ya rasulullah masu dukiya sun kwashe lada me hujjarsu yusalluna kama nusalli kaga suna suna ce kowa mun su koya sallah suna sallah kamar da muke sallah suna sallah kamar da muke sallah kidan kowa sallah cikin su yi sallah mai sallah wa yasumuna kama nasum suna azumi kamar yadda muke azumi wa yatasaddaqun bi fudul amwalihim abin da mun ba mu da shi amma su ga sallah suna yi muna yi azumi suna yi muna yi amma suna sadaka da sauran dukiyarsu suna sadaka da dukiyarsu wannan kun bamu da shi ya mazala ya annabi ke ce musu aw laysa qad ja'ala Allahu lakum ma tasaddaqun to ku da ba ku da kudin ba Allah ba ya ba ku abin da za ku yi sadaka kuma sai ci ga musu ga ga abin sadaka ba yawan can ba ba yi kudi ba kai matalakan ya ce ina da kulta tasbihatin sadaka dukkan tasbihin ka sadaka ce kamar ka sadaka wa bi kulli takbiratin sadaka dukkan Allahu akbar sadaka ce wa bi kulli tahlilatin sadaka dukkan la ilaha illallah sadaka ce wa bi kulli tahmidatin sadaka dukkan alhamdulillah sadaka ce wa amrun bil ma'ruf shi ma sadaka ne umarni da umarni da kyakkyawa sadaka ne wa nahyu an munkar sadaka hali ga mumuna shi ma sadaka ne ya ce fi budi ahadikum sadaka cikin saduwa ta iyalai da ɗayan koyi shi ma sadaka ne a nan ne suka ci a ya rasulallah manzan Allah a ya a ce a shahawatahu wai kun lahu fi ajar ya rasulallah ya manzan Allah mutum zai biya sha'awar shi kuma a ba shi lada suka kama kowa mamaki ya biya sha'awar shi kuma a bashi lada sai ka ce musu baki ba don su gane abin ya ce a ra'ayatun ku ban labari shi wannan da kuke mamaki za a bashi lada in jin iyalan shi lawwa da fi haram inda ya ajiye al'aurar shi a cikin haram ya biya sha'awa ta a cikin haram a kana alai wuzin iyar zini don su ce na'am ya ce to fakadhalika idan wada a halal haka idan ya ajiye sha'awar shi a cikin halak shi ma kana lahu ajar za a ba shi da lada kenan kaga akwai lada ka biya bukata in dai kayi da neman ka'amar kamiya ko kuma a baka lada a wajen Allah wannan wata ruwaya annabi sallallahu da ya jero na abubuwan na sadaka da yake bayanin ai an ɗora ma dukkan ɗan adam wai wa gari ana bukata gare ka Allah ya maka wata gaba 360 a jikinka sai ce ya dace ko ana nema kowace gaba kullum kama kowace gaba sadaka suna kayan abin zai yawa sadaka ka yi sadaka 360 arzika abin zai yawa sai ya jero musu irin wannan ababe ga kayan sadaka ta sabihi sadaka ne ta kabiri sadaka ne ta halili sadaka ne umarni da kyakkyawa sadaka ne hani ga muna sadaka wannan jero amma ya ta yi juzi wa an zalik raka'ata ne raka'u ma mina duha ya ce amma duk wannan ba a bukata dole ya kasa raka 160 idan kai raka'a biyu raka ta wallaha ta makaman kayi gaba ɗari kayi sadaka ɗari guda sittin raka abin ta walla walla haka raka abin kan ta walla ta ɗauke maka man kawo gaba ɗari guda sittin sadaka ko cika man sadaka haka abin fatalala tana da yawan gaske wannan shine abin da yake cikin wannan hadisi na maganar kenan a yi arme da niyyar kamewa kuma ga abin za a samu na samun lada kuma can da alƙawalin Allah na taimaka ma duk wanda ya arme da niyyar kamewa sai wujubul walima wujubul walima wajibcin yin walima idan kai arme lazim kai walima yace wala budda min amali walimatin ba'da dukhul ba makawa dole kai walima bayan shiga an kai ma amarya ya wannan magana li'amarin nabi sallallahu alaihi wasallam abdurrahman bin auf biya kama taqaddam can bayan mun karanta lokacin da ga abdurrahman bin auf da alama ta abin amarya ya ce arme kai ce amarya arme nai kaza kaza kaza hada abin da ba kwace to kai walima kai walima ko da dabba kaga nake da nabi kai umarni ga yin walima wal hadith burayda bin khasib قال لما خطب علي فاطمة رضي الله عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لابد للعرس من وليمة annabi ce ma'ali sai ali ba maka dole an goye walima dole a samu abin walima a annabi sai ali cikin ruwa da bukhari ya rubuto mun karanta ta inda sai ali ba shi da abin da abin walima ya tauri don sadakin ma rigar shi ce ta yaƙi ya bada kuma an ce annabi ya ce dole ya yi walima dole ya kai walima ha kiran ba haka ya kai dole kai walima shi ne wanda cewa ya je zai za su yi ciyawa ta ta kira ciyawa da ake kawo makera sana ko wani rihin da ake da tsabari da ake zuwa ya je ya kawo wannan raƙon ya ajiye iya suna loji da na abokin shi za su tesi su ɗauko ciyawa su saida kaji ba ruwa da ya maula ba a bashi a bashi je na yau lima a'a zuwa zai ciyawa ga annabin iya gari ga zuwa sabon suna nan amma zuwa zai nemo da gumin shi ya je nemo da gumin shi ya je ciyawa ya je ciyawa kawo ya zo ne ya aji cikin tago da annabi bashi a hakin badar ne shi kuma abba lokacin a giya tana halaka abbas a wani gida ya sha giya ya tilu ya huto kurin ya sa mata wuka sa mata kobi kurin ya kashe ta gol ta bakin ciki ido na rihi shi da mun gashi ba kudin wali ba kuma ita gol da yake da har awaya ta ba zuwa kashe ta kurin abbas ya sa mata kurin ya ba ta bi kurin shi ne ce na kai annabi annabi labari rasulullahi ga abin da abbas ne annabi ta so zo isku abbas a cikin gidan sai tilub ya daga kai kalle annabi daga kai kalle shi ma antum la abida abi dukan ku bayan ubana ne bayan yake annabi da ya ga abin abin ya nisa lokacin giya na ba ba ta kiya ba kuma ana hijirawa iya musulmi ana musulmi suna yi muhajirin amma ba haramta ba aya ba ta wuce don ba ba addini ra'ayi na kudi ba lamarin addini ba ba abin da ra'ayi ya kamata a yi abin da Allah ya ce a yi shi ake yi abin da ce a bari a bari kura ba addini da ka don da maulanka da ana ka aka hallaka kurin addini kurin an yi da kai kan gashi dai an san hadarin giya kuma abbas ne mutum mai daraja ba ba ana zama an mu annabi ne amma gashi ya tilib annabin babu ne ga mashi annabin sai wuta gurin ya bar shi a cikin gidan giya daga ba aka aiko aka haramta giya gaba da ko to a wannan kaga a wannan kenan walima annabi dole yayi shi magana kenan wajibcin walima dole an goye walima yace to wannan wayan bagi an yulahiza fiha umur to amma wannan walima da aka ce ayi ya kamata a kula a kiyaye wasu al'amurra a cikin walimar abinda kuna ji a yi abinda aka dama al'awwal abu na harko an ta kun silasta ayyam aka bata kudu ana iya ta cikin abinda kama ba abinda mai ka'ida ana yin ta har kwana uku a yau gobe jibi wani uku ana yin ta li'annahu huwa al-manqul an nabi sallallahu alaihi wasallam an samu daga annabi sallallahu alaihi wasallam haka tin ya kama ta farko magana kwana uku an anas qal تتزوج النبي صلى الله عليه وسلم سفية وجعل اتقاها صداقها وجعل الوليمة ثلاثة أيام النبي صلى الله عليه وسلم يا ألمي سفية بنت حيي وناسا داك داك ياجن وانا اكا اكا اكا تو اياكي na na Yahudawa aka taho da ita wanda annabi ya arme ta aka ya aka zaman kamar cikin rabo da aka yi tana hannun shi ya yantar da ita yantar da ita cikin sakinta kuma ya arme ta to anan walima ta kwana uku aka yi kwana uku aka hanya hanya ana ku yawa zuwa ka abinci ka abinci ha kwana uku aka yi abu na biyu a sani an yadda ko salihin ilaiha fuqara kanu aw aghniya kuma abu na biyu ana so a kirawo mutanen kwarai mutanen kwarai za a kirawo wani mutanen kwarai talakawa ne kuma su kudi duk ɗaya ne amma mutanen kwarai ba kiran ka kira mutanen manza ɗan duniya a mutanen kwarai za a kirawo in ma talakawa in ma masu hali ya ce domin ya yi haka da ƙauli sallallahu alaihi wasallam la tu sahib illa mu'mina wala ya akulu ta'amaka illa taqi ya wannan magana cewa ruwa da abu dawud ya rubuta haka turmusa ibn maja abu dawud turmusa ibn maja ya ce annabi sallallahu alaihi ya ce la tusahib illa mu'min kakka ya abu kan taka da mumuni haka kamata dan ce in kaga an kaga da mutum maza kwa to zaman ka da shi neman shi da shi ne kai zaman to abu ta ce kun ka sakin ciki shi kenan abincin ka ne amina ka ne shi kenan a in har za ka zan da fasikin mutum banza to ka zaman to zaman ka da shi neman shirya da shi ne eh ba a san kenan abokin za abokin mai imani ne mummuni ya ce haka wala ya kurta maka illa taqin kan wanda ya ci abincin ka mai tsoron Allah sai kana a kira mutanen kwarai sa a salis abu na uku an yi ilimin bishatin au akathar in waje da sa'a ana so kuma a wani walima da dabba guda imarago tumkiya akuya da akuya cikin su dai in ya ci aka sa ko ma sama da rago guda a yanka raguna ma inda hali ba laifi bane ba a yanka raguna ko ta makai ko a yanka in wata da sa'a in dai an samu wadata in wata da sa'a gidan ha akwai wadata yace ya wannan magana liqaulin nabi sallallahu alaihi wasallam li abdurrahman bin auf awalin walau bishatin ka yi walima koda da karamar dabba kidan koda kidan wannan kidan a karanci na ce kai da dabba karamar dabba kidan da hali ana iya saman haka nan kenan wa an anas qal ma ra'aytu rasulullah sallallahu alaihi wasallam awla ma ala mar'atin min nisa'i ma awla ma ala zainab fa innahu zabaha shatan anas yake cewa ban gaba manzon sallallahu alaihi wasallam yayi walima irin akan sauran matan shi irin walimar da akan zainab domin a nan ya yanka dabba guda a kenan dabban mahaji ta kama uku masararsu dabba ɗaya kawai zai nan kuma ana nan cewa bauli mashi abin da ya gani abin da ya gani na shirin cin gida ne daga lokaci ya yi Allah kai satin sama insha Allah Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh